أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma 19 ga watan hudu miladiya 2021 wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sagidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da ke nan tsallaken dogo domin ci gaba da majalisi na daura da muke karanta ƙasida ta al'imam ibn qayyim wacce ta shahara da mimiyyatu ibn qayyim ƙasida ce da al'imam ibn qayyim ya rubuta ta domin bayani akan aƙida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya za mu yi majalisi na bakwai insha Allah ta'ala malai ibn qayyim bai gushe bai yana siffanta mana yadda alhazai suke kaskantar da kansu ga ubangiji tafiyar tasu ta Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala suka nufa suka tafi domin kai ziyara ɗakinsa saboda soyayya da suke nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan tafiya tun daga ɗauka harami har zuwa ranar arafat wato ran tara ga wata da izinin Allah za mu ci gaba ya ce wa rahu ila jami'i
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول الناظم العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه وراه إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنهر يبغون فضله وإهياء مسك من أبيهم يعظم فلو كان يرضي الله نهر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نهورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم ولكنهم دانوا بوجه رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم ولما تقدوا ذلك اتفق الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارتهم له وقد أسلت تلك الجوائز تؤسم ولله أخبار هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وعادوا إلى تلك المنازل من منن ونالوا مناهم عندها وتنعموا أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا وراه إلى رمي الجمار عشية شعارهم التكبير والله معهم فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بصدوا تلك الأكف ليرحموا ينادونه يا رب يا رب إنما عبيدك لا ندعو سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم ولما تقدموا من منن كل هاجة وصارت بهم تلك البطاه تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا نعم mala yana nuna mana yadda hoton yadda alhazai suke da yadda suke kaskantar da kansu ga ubangiji ya yi bayani kan arafat arafat kama yadda muka faɗi ita ce ranar tara ga wata rana ce wacce take mai falala hadithi ya zo ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya ce afdalu yawmin yawmu arafat ranar da tafi kowace rana ita ce ranar arafa malamai suka ce a shekara a shekara azuminta na kankare ma mutum zunubai na shekaru biyu azumin wannan ranar ita kadai alhazai da suke wannan waje Allah subhanahu wata'ala yana gafarta musu zunubansu gabaki daya ana zuwa filin arafat ai azhar da la'asar a haɗe a lokacin sallar azhar in mutum ya samu dama ya je masallacin da ake ce musu masjidun namira masjidun namira ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya huduba huduba ta ban kwana to mutum zai tsaya a wannan bagire yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana faɗin bukatunsa na duniya da na lahira duka har zuwa rana ta faɗi to yanzu rana ta faɗi alhazai za su gubbusa domin su tafi musdalifa shine sai mala ya ce وغاهوا إلى جمع فماتوا بمشعر, فباتوا بمشعر الحرام وغاهوا سيسكا قرقسا دا يما إن أكا تشي راحة شيني كتفون وجي دا يما وأنفا أمان وانا أبايا كما يدى أنك تشي غدا شيكم شيني كجي دا سافي غدا تفيا دا سافي ko fitowa da safe ko yin wani abu da safe raha shi kuma shi ne da yammaci to yamma ta yi sai rana ta faɗi ƙa'ida ce wani sai rana ta faɗi ba laifi ba ne mutum ya ɗan fara tsakin tsaye in akwai abin hawa a mota zai tafi mustalifa ya hau abin hawansa amma baya halasta mutum ya bar wannan wurin sai rana ta faɗi shi ne sunna sai rana ta faɗi sannan in rana ta faɗin ma mutum a wajen ba a yi daya magariba kuma a wajen ba haji shari'a Allah ba a yin magariba a wajen ga inda za a yi magariba nan shine warahu ila warahu ila jam'i sai suka gurgusa da yammaci ila jam'in zuwa wajen da ake ce masa aljam'u aljam'u shine muzdalifa aljam'u muzdalifa malamai suka ce an kira wajen da aljam'u saboda na farko dai yana cikin wuraren da ke tattara alhazai sannan na biyu kuma ana hada azaha ana hada magriba da isha'i a wurin ana hada magriba da isha'i a wurin sannan kuma in mutum ya kalla zai ga shine wajen da ya tsaya a matsayin tsakiya mina na ba abin nan arafat na baya mina kuma na gaba shi kuma wannan wajen na musulfa yana tsakiya shi yasa sai aka ce masa jama'a aljam'u to sai suka tafi zuwa wajen da ake ce masa muzdalifa shine aljam'u fabatu bil mash'aril haram sai suka kwana a wannan wurin daga cikin sunayensa akwai al mash'aril haram fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al mash'aril haram wannan wajen filin Allah subhanahu wata'ala ne filin Allah ne mun faɗa kwanaki gashi nan hadda duwatsu a wajen manya-manyan mutane za ka gansu a ƙarƙashin gada suke kwanciya gada yin wannan babban gada flyover a ƙarƙashin ta kawai mutum zai shimfiɗa tabar mai kwanta ta ɗan fiɗa muɗimi wasu su je ƙarƙashin bishiya a nan shari'a ta ce ka kwana waɗanda aka yi masauki ba sai sun kwana ba su ne mata da masu rauni kamar matar annabi sallallahu alaihi wasallam sauda bintu zama'a mace ce mai kiba kuma dattaku ya kama ta sai manzalla sama ya ba ta izini cewa ita ba sai ta kwana ba da dangin da wasu ire-irenta sau da idan mutum ya tafi ana bukatar ya kwana malaman fikihu sun yi saɓani idan mutum bai kwana ba a wajen to me a kansa wasu suka ce in bai kwana ba ba komai wasu kuma suka ce in bai kwana ba sai ya yanka rago a matsayin fidiya sakamakon abin da ya bari na farilla daga cin farillan aikin hajji in gane to shi ne wannan wajen idan mutum ya tashi da asuba idan ya je wajen wasallu alfajira za su yi sallar asuba tun daga sallar magariba za su haɗa magariba da isha'i a lokacin sallar isha'i wato jam'u ta'khir ke kusan asalin hada sallah hada sallah mafi yawanci duk a hajji suke hada sallah kaga a arafat za a hada azhar da la'asar sunan wannan hadawar jam'u taqdimi za a jawo la'asar a yi ta a lokacin azhar kaga shine jam'u taqdim wato hada sallah amma a gabato da wadda lokacin ta bai yi ba a hada ta da wadda lokacin ta yayi ta farko sai shi kuma an tafi musdalifa to za a yi magriba da isha'i a lokacin isha'i shi kuma sai su ce masa mai jamu ta akhiri domin an tunkuɗa sallan magriba ba a yi ta a lokacin da na lokacin ta nasari ba sai aka haɗa ta da sallar isha'i to mutum kuma yana gama sallar isha'in nan in ba abinci zai ci ba in zai ci abincin shi ne ya ci abincinsa ibadar da za a yi a wajen ita ce bacci kawai kawai kwanciya aka ce kai ba a ce mutum ya wata ibada ba ba wata ibada ta sallah ko zikiri ko wani abu mai kama da haka a wannan wajen har mutum ya asuba annabi sallallahu alaihi sallam da ya zo wajen kawai da ya sallan magriba ya sallan isha'i shikenan kawai sai ya samu matashin kai kawai sai ya haka ya sa hannunsa shikenan sai bacci ya kwashe shi har asuba shine ibada da ake bukata babbar fa'idar da ake so ka ji a wajen kawai ita ce ka ka kaskanta ka ji kaiwa ka ji cewa kai bawan Allah akwai wanda a ƙasar su kila ɗakunan kwanan shi ko a wata yana yana canza ɗaki akwai su yau ya kwana can ɗakin gobe ya kwana can ɗakin jibi yana da ɗakin kwana sun fi talatin to yanzu gashi ya zo ya kwanta a ƙasa a ƙasa kaga wannan abin da ake bukata shine ya sa masa tawadu ya ji cewa shi bawan Allah so da ka in ya dawo kasarsu ya ci gaba da yi ma Allah kaskanci har ya zama mai girman kai domin ya je ya ga darasi kun ga shine wannan so da ka warahu ila jami'in fabatu bi mash'aril harami wa sallu al-fajr har zuwa sallah asbahi sannan sai sallah asbahi thumma taqaddamu ila al-jam'ati al-kubra daga nan kuma sai su tashi su cira ta su gaba su tafi zuwa aljamratul kubra jifan shaidan wajen jifan shaidan guda uku ne akwai aljamratul kubra akwai aljamratul wusta akwai kuma aljamratul sura aljamratul kubra ita ce ake jifanta kawai a ranar ita kadai ba a yin sauran biyan ita kadai ce asalin kuma jifan shaidan a shari'ar musulunci daga annabi ibrahim a.s. aka samu a lokacin da allah ta'ala ya umarci annabi ibrahim a.s. da ya yanka ɗansa ismailu a.s. sai shaidan ya zo yana ce masa ɗanka za ka yanka ba ka da hankali ne to shi ne sai annabi ibrahim a.s. sai ya ɗauki dutse sai ya rika jifas sai shaidan ya sake dawo masa ɗanka za ka yanka ba ka da hankali ne sai ya sake jifansa sai da ya jefe shi har sau bakwai sai zama shari'a sai zama shari'a shi ne ake cewa jifan shaidan amma kaga ai mu ba shaidan din muke gani ba in shi annabi ibrahim a.s. annabin allah a cin mu'jizarsa allah nuna masa shaidan ya gan shi to mu kaga ba shaidan din muke gani ba wasu sai su tafi su je su rika fusata wani takalmi yake cirewa ya jefa kuma in zai sai ya zagi kuma idan yana ba da labari ya ce ai gunguma-gunguman duwatsu na samu ne ta mula masa in ba a yi wasa ba sai dutsen ya dawo ma yi mana ya dawo maka kayi jifan ya dawo maka ƙananan-ƙananan duwatsu ake sama waɗanda ba su wuce girman ƙwayar abin nan ba kwaruru gujiya yan haka su ne mutum zai samu kuma idan mutum zai yi jifan nan addu'a yake zikiri yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine abin da mutum zai sannan idan ya gama kuma ya addu'a a gefe kaga shine wannan ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى daga nan sai suka gaba suka cira ta zuwa wajen da ake jifan shaidan babba yuriduna ramyaha suna son su jefi wannan wajen da ake jifa liwaqti salatil idi har zuwa lokacin sallar idi har zuwa lokacin sallar idi domin ana jifan ne daga lokacin da rana daga lokacin da rana ta fara fitowa mutum zai yi jifa su alhazai ba su da ba su da ba su da sallar idi idan mutum yana can yana aikin hajji ba ba sallar idi a kansa amma waɗanda suke waje su kuma waɗanda ba aikin hajji suka je ba to mu ne su ne suke idi domin su a ranar za su yi manya-manyan ayyuka yanzu an faɗa mana sun yi za su yi jifan shela kun ga aiki na farko ke ranar idi ke ranar goma ga wata ranar babbar sallah to za su jefi shela aikin farko kenan da za su yi a wannan yinin sun matayammamu daga nan kuma sai su nufaci manazilahum linnahar sai su nufaci wajensu wajajensu masaukansu amina linnahar domin su zo su je su soke abin soke wasu yabguna fadlahu suna neman samun falalai yankar da ake yi wadda asalin yanka daga annabi Ismail a.s. da annabi Ibrahim Allah ya samar da su Allah ya umarci annabi sallallahu annabi Ibrahim a.s. domin ya yanka ɗansa ya ba shi umarnin cewa a cikin mafarki ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Allah ya yi ma annabi Ibrahim a.s. wahayi cewa ya yanka ɗan shi ya kira shi lokacin ɗan kuma ya girma ku duba jarabawa annabi Ibrahim yadda malaman tarihi suke cewa sai da ya kai shekara 120 ba a taɓa bari a gidansa 120 ita kuma matarsa Sara ita kuma tana da shekara 90 haka malaman tarihi suke bai shi 120 ita shekara 90 bata taba kobari ba sa'a shi kenan annabi ibrahim garin su iraq garin su iraq sai tafiya ta kama annabi ibrahim alaihi salam sai ya biyo ta masar a masar akwai wani azzalimin sarki idan mutum ya zo da matarsa in ya tambaye ka ya ce wace ce wannan sai in ka ce matarka ce sai ya kwace ta kuma ya kashe mutum aka zo annabi ibrahim a.s. aka tambaye shi aka ce wace ce wannan sai ce hiya ukhti ya ce yar uwata ce su ne abinda mazu su yake cewa lam yakzib ibrahimu illa talatan annabi ibrahim a.s. bai taba wata magana da a zahiri kamar ba haka take ba ba za ka ce karya ba annaba ba sa karya maganar da a zahiri kamar ba haka take ba sai uku to cikin ukun nan wannan tana ciki aka tambaye shi sarkin masar ya tambaye shi cewa ce ce wanda ya ce hiya ukhti yan uwata ce yan uwarsa ce mana yan uwarsa a addini domin a lokacin su ne musulmai da shi da ita sannan yan uwarshi ce ta insaniya ko da ba su da alaka ta jini yan uwarsa ce an tafi an tafi ibn wana ibn wanan nan har aka kai ibn adama ita ma bintu wana bin wana bin wana har bin adama kaga yan uwarsa ce kaga ba ƙarya bane amma duk da haka sarkin nan sai ya ce a kawo ta aka kama aka kama sara kyakkyawar mace ce aka kai ma sarkin nan tana shiga wajensa kawai sai ya riƙa ganin wani bala'i ya taso masa kamar wuta ya yi ihu ya kira fadawansa ya ce a fitar da ita aka sake komawa da ita har su uku sai ce innama adkhaltum alayya shaytanatan yace shaytani ko kama shaytani ya ce wannan to shine da zai tafi Allah madaukakin sarki ya tsara Annabi Ibrahim a.s. bai kashe shi ba sannan kuma ita bai yi lalata da ita ba sau da haka sai ya yi mata kyauta kaji sai ya ba ta kyautar baiwa ita ce hajaru alaihassalam ya ba ta kyautar hajaru to shi kenan ita kuma da ta zo sai ta ba annabi ibrahim alaihissalam ita kyauta annabi ibrahim alayhi salam sai ya mai da ita ta zama sadakarsa cikin kaddarawa Allah subhanahu ta'ala sai ita kuma sai Allah ya bata haihuwa Allah ya bata haihuwa to sai kishi ya ɗibi sara a matsayinta ta ‘yar adam sai ta ce ma annabi ibrahim alaihi salam ba za ta ci gaba da zama tare da ita ta zo a ɗakinta a yi saɗaka da ita ita ba ta haihu ba ita kuma ta haihu tsarin allah ne amma duk da haka a matsayinta na ‘yar adam zai iya so sa mata zuciya sau da haka allah ta'ala ya ɗauki ya umarci annabi ibrahim alaihi salam cewa ya ɗauko su ya ɗauko hajaru da ɗanta ismailu alaihissalam ya kai su makka kuma makka a lokacin wadun ne gairu fi zar'i kawai kwari ne babu shuka annabi ibrahim alaihissalam ya ɗauko su ya kawo su wajen ya aje su shi kenan ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عفيدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نبي إبراهيم يا الدعاء يجويا زي تبي تتشي ينزع أنا ذاك بم نم ونن داجن ألم ذاك بم ألا نيتي كبم أنا الله أمرك أن تتركنا هنا أو أن تدعنا هنا ألا نتكانك دع الله ألا نيتي مك كبم أنا النبي إبراهيم يتي إي والله يتي ألا نيتي تتفي فلن يضيعنا تتفي إن دي ألا نيسا كاومنا تبذي توزر تامبا هاجي توحيدي فلن يضيعنا ألا بذي توزر تامبا شيء شيء so da ka annabi ibrahim a.s. ya koma iraki ya bar su a nan to mafi yawancin duk abubuwan da suka faru na aikin hajji duk ta sanadiyar ismail ne da hajar bayan wani lokaci annabi ibrahim a.s. sai ya kawo musu ziyara shine allah ta'ala ya umarce shi cewa ya gina ya sake gina ka'aba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Allah ya umarce su cewa su gina Ka'aba su gina Ka'aba to shine har ake cewa sakamakon ginin Ka'aba ya tsawo Annabi Ibrahim alayhi salam ya samu dutse sai ya sa sai yana hawa kamar scaffold shi ne aka samu makamu ibrahim sai allah ya sanya tafukan kafafunsa suna nan shaida dutse ya lota ya shaida kaga makamu ibrahim wanda shi ma yana nan a cikin masallacin harami kuma idan mutum ya gama tsawafi ana son ya je gabansa ya raka'a biyu raka'atar tsawaf kaga duk abin na da alaka da da gidan annabi ibrahim shi yasa kullun kake salati kake cewa allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد سيكتي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جدا النبي إبراهيم قباكي إنسى البركة البركة كاغا شيني نن شيكينا ثم تيمموا منازلهم للنحر daga nan sai su tafi shemomin su wuraren da aka musu amina ba fa minan neja ba minna ta gaske na gaske ta can makka yabguna fadlahu domin suna neman samun falalan wannan yanka Allah ta'ala ya ce fa salli li rabbika wanhar haka Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ce fa salli li rabbika wanhar kai salla ga dan ubangijinka wanhar sannan kuma ka soke abin sokewarka min eh to muhammil to shine wannan wa ihya'a nuskin min abihim yu'azzab sannan kuma suna nufin su rayar da nusukin ibada ta yanka min abihim wanda babansu annabi Isma'il Ibrahim a.s. ya sunnanta musu yu'azzamu domin girmama wannan ibada ta yanka daga cikin ibadun da Allah ta'ala yake so ga bayinsa akwai ibadar yanka fasalli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka qul inna salati wa nusuki ka ce lallai sallata da nake da kuma yanke-yanke na da nake yi kaga an hada sallah da me an hada sallah da yanka haka nan ma aka ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangijinka wanhar kuma kai yanka dan ubangijinka ai fasalli li rabbika wanhar li rabbik kenan kai sallah dan ubangijinka sannan kuma kai yanka dan ubangijinka saboda haka wa iya anuskin min abihim yu'azzabu sannan kuma suna nufin su raya wannan ibadar da ake ta yanka min abihim wadda babansu Ibrahim alaihi salam ya sunnanta musu yu'azzamu domin a girmama wannan ibadar ta yanka Allah ta'ala ya ba mu labari cewa falamma aslama wa tallahu lil jabi a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il suka miƙa wuya ga Allah annabi ibrahim ya mafarki wa mafarkin annaba wahayi ne cewa yana yanka ɗansa ya faɗa ma ɗansa ismail ismail ya ce ya abati fa'al ma tu'ma ce baba kawai kai abin da Allah ya saka ni kuma satajiduni insha Allah min as-sabiri ni zaka same ni cikin masu juriya in Allah ya so shike sai Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya dukkanin su ga al'amarin Allah wa tallahu lil jabi baban Ibrahim ya take ɗan a goshinsa yadda ake take rago idan za a yanka shi. Wana dainahu an ya Ibrahim, sai Allah madaukin zaki ya kira annabi Ibrahim a.s. ce, "Kad saddakta ru'ya, jarabawa ce, wa yi zibitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atan mahu." Daga cin waɗannan alkalimat ɗin akwai mai ka yanka ɗanka. Ya yadda. ɗanka da ka haifa kuma ya daɗe bai sami haihuwar ba duba jarabawa ya daɗe bai haihun ba aka ba shi haihuwa sai da ɗan ya kai lokacin da za a ci gajiya sai ya zama matashi sai kuma Allah ce da kan shi ya yanka shi ba fa Allah ya zo ya ce zan karɓe shi in karɓaransa ba a kai za ka yanka shi da kanka sai annabi inda mu ne ai kaji tawili kala kala iman tawili tun yi tawili na yanzu to ila ma dai ba haka ake nufi ba yayi to shine wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya Allah ce ka gaskata mafarki sadaka Allah ya saka masa karshe wa fadainahu bi dhibhin azim kuma wata rakna alaihi fil akhiri na salamun ala ibrahim Allah subhanahu wata'ala sai ya fanshi Ismail bi dibhin azim da wani abin yanka babba abin yanka babba Allah ya musanja wannan yankan aka ce a yanka wani abin yanka abin yankan nan kala hudu ne ko raƙumi ko saniya ko rago tumakai kenan ko kuma awakai samaniya ta azwaj aure din nan guda takwas miji namiji da mace rago da tinkiya bunsuru da akuya raƙumi da taguwa saniya da sa shi ce to sai ya zama sai Allah ce wa tarakna alaihi fil akhiri wannan sunnar ta yanka ranar sallah sai muka sanya ta ta zama wani abin tabbata ta sanadiyyar ibrahim lil'akhiri ga waɗanda duk za su zo bayansa so da ka duk wanda zai yi yanka ran sallah ko a filin ko ko kuma zai yi hadaya a makka to annabi ibrahim na da lada annabi ibrahim na da lada ko rago nawa aka yanka ko shanu nawa aka yanka ko raƙuma nawa aka soke ko awakai nawa aka yanka to annabi ibrahim a.s. yana da lada wa tarakna alaihi fil ahiri saboda shine sanna hadhihi sunnata saboda ka falahu ajruha wa ajru man amila biha ila qiyamis sa'a yana da ladansa sannan kuma yana da ladan duk wanda zai ci gaba da yin wannan aikin har zuwa ranar gobe alkiyama to shine sai ya ce falau kana yughdhi Allah nahru nufusihim ladanu bihi taw'an wa lil amri sallamu falau kana yughdhi Allah da a ce Allah ya yadda musu da nahru nufusihim cewa su yanka ka su yanka wuyayensu alhazai yadda suka miƙa wuya ga Allah da Allah zai ce su yanka kawunansu ladanu bihi taw'an da sun yi ma Allah sun kaskanta da wannan dana ai azalla ko zallaka da sun kaskanta sun ma Allah biyayya taw'an suna masu da'a ga Allah Allah ta'ala da zai ce ma alhazai saboda yadda suke son shi kar ku dawo garuruwan ku duk ku yanka kawunanku wallahi da za su amma Allah bai ce ba walil amri sallamu kuma za su miƙa al'amari ga za su miƙa wuyansu ga wannan al'amarin na umarnin na Allah da Allah zai ce ma alhazai ku yanka kawunan ku da sun yi kaga wannan shaida ce ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kama bazalu inda aljihad nuhurihim nuhurahum ai kaman yadda a wajen jihadi ai suna bada wuyayensu ai li a'da'ihi saboda abokanan gaban Allah hatta jaramin damu haka ga jini na gudana manzo Allah sallama sai da aka balla masa haƙuri manzo Allah sallama sai da aka yi masa rotsi manzo Allah sallama sai da takalmin sa ko huffin sa ya cika da jini sahabbai nawa aka kashe masa kaga sun yadda a jihadi tunda Allah ne ya sa su ba da rayukansu to amma a aikin hajji ba a ce su ba da rayukansu ba abinda aka ce su yi shine su yanka shi yasa manzon sama in yaje aikin hajji ba karamin yanka yake ba akwai shekarar da manzon Allah sama ya ya bada raku ya bada tumakai aka yanka raguna guda 60 a aikin hajji aka yanka su kuma shi yana zaune a Madina bai je ba amma ya aika da raguna ɗaya guda 60 duka aka yanka su saboda Allah to kaga shine yake cewa da Allah madaukakin sarki ya umarce su cewa su yanka kawunan su da sun yanka saboda so da suke walakinnahum danu bi wad'i ru'usihim sai dai alhazai sun yi addini kuma sun kaskantar da kansu bi wad'i ru'usihim wajen me wajen kankantar da kawunan su suna yin tawadu ga Allah subhanahu wataala ko hula ba sa sawa balle rawani وذلك ذل للعبيد wannan kuma dama shine kaskanci ga bayi wa mi samu kuma shine alamar yanka kawunan su ai ka zama kai kasa kasa da kanka ga Allah ka yadda Allah shine mahaliccinka ka yadda Allah shi kadai cancanta abauta masa in an ce misam shine shine alama alama misam daga sima eh simahu min kagani ولما تقضوا ذلك التفث الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تيمموا ولما تقضوا تفث ذلك التفث الذي علوك تند سقى جمع وندن إبادة التفث شين إبادة ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق التفث العبادة daga cikin sunayen ibada akwai attafas da suka gama wannan ibada ta yanka allazi alaihim wadda aka dora musu wa aufu nadrahu sannan kuma wa aufu wa aufu nadrahu sannan kuma suka cika bakancan da suka daukan ma Allah cewa ga su sun zo za su yi ma Allah ibada ibada ta dawafi ibada ta sa'ayi sannan ibada ta yanka thumma tayammamu sannan kuma suka yi nufi da'ahum ila albayt al-atiq ko daga nan sai su koma ila albayt al-atiq su koma wannan ɗakin al'atik da ɗaɗɗe lafazin al'atik a larabci yana ɗaukar ma'ana alƙadi tsoho sannan al'atik yana ɗaukar ma'anar alhassan kyakkyawa sannan yana ɗaukar ma'anar alkari mai daraja duk lafazin al'atik nasu in ka siffanta ɗakin kaba ka ce albaitul atiq to kana cewa albaitul atiqadi saboda Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata ɗakin farko da Allah ya fara sa aka sa shi a ban ƙasa shine ɗakin kaba kaga nan ya zama al-atiq bi ma'ana min al-qadi wanda ya dade sannan al-atiq kyakkyawa ai ya siffanta mana yadda ɗakin kaba yake da kyau a baya ko kage ne sannan kuma yana ɗauka al'atik alkarim mai daraja ɗaki ne mai daraja mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala nan mala ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya mana wani ya ka mana wata mas'ala ta fiqh idan mutum ya je aikin hajji to yana da zaɓi biyu a ranar sallah ko dai ya bige ayyuka guda biyar da a rana ko kuma ya guda uku ya bar biyu sai ya gama zaman mina ya gama jifan shaidan daga nan kuma sai ya zo sai ya yi su ayyukan da ake yi a ranar goma ga wata wato ranar sallah na farko shine jifan shaidan na biyu shine tawaful ifada wato dawafi rukuni a cikin rukunin aikin hajji sannan na uku shine sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan na uku shine yanka na hudu aski to da ɗayan farko da biyun ƙarshe za ka iya haɗe suka yi su a rana kai jifan shaidan sai ka je ka yanka daga nan kuma sai ka yi aski ka jinkirta guda biyun tsakiya su ne tsawafin ifada da asa'ayi bai na safa wal su kuma kana da damar da za ka jinkirta su sai ka gama zaman mina daga nan sai ka zo sai ka yi su wanda da suke yaki kasan aikin hajji in ba biya kai ba ka cika gane shi kamar zakacin aka zo ana bayanin ta musamman ta dabbobi in ba ka da su sai ka ji ba ka ganewa wani ma da ta hatsi wani ya ji ana ushir ya ji ana nisful ushir ya ji ana cewa sai sun kai sai ya ji ana bintul labuni ana ibnul labuni ka ji ana hiqqa to sai ka ga ba ka ganewa amma da ka samu makiyayi yana da dabbobin to da ka mishi bayani ko bai zuwa makaranta sai ya gane to haka zakka ma in ana bayanin ta duk to haka aikin hajji amma kana biya aka fara cewa ku je bita sai ka kana gane sai ga mutumin da bai san baki ba yana ma bayani kan aikin hajji ko baki bai iya ba amma za ka ga ɗalibin ilimi wallahi sai ga aikin hajji jera shi na bashi wahala jera shi wanda bai taba yi ba sai kaga yana bashi wahala amma ana cewa ka biya to sai zuciyarka kuma ta koma ci duk wanda yana cin soyayya amma in baka iya baka biya ba kawai baka baka da hanyar shi baka jin kana ganin aikin hajjin nan da nisa to in ana bayanin ma sai kaga yana gengedi bai gane abin da ake magana ka Allah ya ganar da mu kaga shine yace da suka gama wannan da'ahum ila albayt al-atiq ziyaratan sai Allah ya gayyace su ila albayt al-atiq zuwa wannan ɗakin nasa mai alfarma mai girma mai daraja kyakkyawa ziyaratan domin su je su ziyarce shi su dawaful ifada fa ya marhaban bizza'irin kamar Allah yana cewa marhaba lale marhaban lale bizza'irin da masu ziyara ai abin da ake ce mu mai ziyara kenan wa akrimu sannan kuma wa akrimu sannan kuma lallai ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala a ciki falillahi ma abu ha ziyaratahum lahu kai kai mamaki lallai babu abin da ya kai kyan ziyarar da alhaji suke kai ma Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci su je su tawaful ifafa wa qad hussilat tilka aljawaiz alhali duk an tanadar musu an ba su waɗannan kyaututtukan na lada duk samu ana tararrabawa kowa ya ɗibi rabon shi abu kaɗan za ka yi aikin hajji sai a ce lada abu kaɗan za ka yi sai a ce an gafarta ma kaga wannan aljawa'iz ne kyaututtuka a yi abin da ake ce ma ja'iza ja'iza wani ya maka wani abu kai kuma ka mushi wani abu shine ja'iza to a ƙa'ida wanda ya ziyarce ka yi ma ziyara to shi kuma ana buƙatar idan za ka tafi in zai tafi ka mushi wani abu to shi na ake ce mishi ja'iza shi yake ce masa ja'iza ko a ce masa tuhfa duk da cewa abinda zai kawo gidan kuma ya ba mazuwansa suna masa barka da zuwa shi kuma shine laraba suka fi ce masa tuhfa kai da kai bako balarabe sai ya dauki wani abu ya baka sunan wannan abin ja'iza kai kuma idan ka kai gidanka kana ba matarka kana ba 'ya'yanka kana ba iyalanka sai a kira shi da mai tuhfa tuhfa tuhfa ba ga dishi ne kyauta a larabci na da sunaye da yawa saboda ba larabe ba marowaci ba ne a ɗabi'arsa ba marowaci ba ne ba bai sarowa kaga shi ne wannan waƙad hussilar tilkar jawa'iz tuksamu alhali sun an ba su sun sassami waɗannan kyaututtukan tuksamu da an rarraba an ba su walillahi abdalun hunaka wa ni'matun wa birrun wa ihsanun wa judun wa marhamu walillahi abdalun hunaka Allah kuma yana da wasu ƙarin kyaututtuka su ne afdal jam'i ne na fadl alfadlu a baka a ƙara ma hunaka a wannan wurin wa ni'matun kuma Allah subhanahu wata'ala yana da ni'ima da ya mabayi wa birrun sannan Allah yana da nagarta ta kyauta da yake mabayinsa wa ihsanun sannan Allah yana da kyautatawa wajudun da kyauta wa marhamun sannan Allah yana da rahama duk yana raba mabayinsa idan sun je aikin hajji wa'adu ila tilkal manazili min minan daga nan sai suka dawo ila tilkal manazili sai su dawo mina sun gama tawafinsu sun yi komai to yanzu za su dawo mina domin su cika sa sauran kwanakin shine Allah ta'ala ya ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ranar 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata sune ake ce musu ayyamut tashriq kalli kwanakin yadda suke ranar takwas ga wata ana ce mata yawon tarbiya ita ce ranar da ake fara aikin hajji ranar da mutum zai je mina ya je ya azahar da la'asar ya yi magariba da ishayi gobe tara ga wata sunanta yawon arafat ranar goma ga wata yawon nahar waɗanda ba su je aikin hajji ba kuma yawon idi idul adha ba yawon idul adha ranar sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata su kuma sunansu ɗaya su kuma su ne ake ce musu ayyamu tashriqi abin da ake nufi da ayyamu tashriq shine ranar shanya nama eh sannan kuma ana ce musu ayyamu minan ana ce musu ranakun mina sha ɗaya sha biyu sha uku Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alai in ka kwana biyu sha ɗaya sha biyu sai ka ce to kai ka gama za ka tafi gida Allah ce fala isma alaihi ba laifi a kanka wa man ta'akhkhar wanda ya ƙara kwana ɗaya kai sha uku ga wata shi ma fala isma alaihi shi ma babu laifi a kansa amma duk abin da ake bukata ne manittaka taqwa ake bukata ai Allah hakimu ya san abin da ake yi a wannan wurin wallahi wasu ba su jin magana in ka je zaka sha mamaki kaga waɗannan kwanakin to wasu kawai shi ke na dama an cire harami sai mutum ya samu jallabiya ya sa ko ya sa kayan shi na gida shi kenan wasu daga nan sai su fara tsiyataku ga takare nan irin mutanenmu marasa cin maganar nan da suke zuwa su makale a can su ta abubuwa marasa cin an ban labari wani ya ce ai mun allah ya gafarta mana yanzu za mu buɗe sabon fayil a wannan wurin yake faɗa ma allah wannan mummunar magana wai ai yanzu an gafarta musu da kan za su buɗe sabon fayil na zinabai lai ba sa jin magana sosai in ka ji ana zagin ɗan najeriya kakka damu da abin da ake na rashin jin magana muna yi kuma mutanenmu ne a wajen mutanenmu ne mu ne asali amma akwai baƙaƙen fata 'yan afirka waɗanda 'yan uwanmu ne sun yi kama da mu a halitta to su ma sai suka shige tare da mu to mu muka fi yawa da an yi wata siyasa ce Najeriya dan Ghana ne kuma Najeriya dan Niger ne Najeriya dan Senegal ne to amma waye fi tsiya wa sunan shi fi bayyana Najeriya kawai Najeriya wani ya ban labari wai an yi sahu za a yi sallah a Muzdalifa shikenan kawai yana zuwa kawai ya shige an sa wani zai yi musu sallah kawai ture shi ya shige dan najeriya sai suka yi haka suka kalle shi sai suka ce najeriya sai ce yi haka sai suka yi haka ba mamaki an sa liman ka ture shi ka shige wai bai yi ba shi najeriya ce yi haka yi sai suka yi haka ba mamaki ai mun saba ganin haka to haka a filin a wannan zaman minan haka za ka ga mutanenmu ba sa jin magana Allah shirya waye sanar da kai cewa an Allah ya gafarta maka zunubanka an nuna maka ne an tsala alghaiba ka je ka gani ne fata kake yi to ya har za ka yi ma Allah wannan karfin halin ka ce wai kun gama an gafarta muku wancan an goge sau da ka yanzu za ku bude sabon fayil kaga shi ne sai su dawo adu ila tilkal manazili min mina sannan su dawo waɗannan wuraren gidajensu shemominsu da aka yi na mina wa nalu munahum indaha daga nan kuma sai su samu abin da suke bukata na huni na lada domin za su ci gaba da zuwa su je su jifa ranar 11 ga wata za su je su jefi za su tafi da tsakon kwani 21 su jifa na farko su jifa na biyu su jifa na uku aljamratu as-sughra aljamratu al-wusta aljamratu al-kubra za su jefi wajen jifa karami da wajen jifa matsakaici da wajen jifa babba a ranar 11 ga wata idan ne idan rana ta zawali lokacin azahar wannan shine lokacin da sunna ta tabbata sai rana ta fito amma wasu malaman fiqh tun can da da yanzu suna ba da fatawar cewa babu laifi mutum zai iya jifa a kowane lokaci amma asalin abin da mazo sama ya sunnanta sai rana ta yi sai rana ta zawali lokacin azahar sai ka je ke jifan ka sai ka dawo ka kuma ci gaba da kwana amina kowace sallah in ta zo za ka yi ta kasuru ne wadda take raka'a hudu amma ba za ka hada ba mun gane da wannan ne wasu malamai kamar shi ma na ibn qayyim yake da fahimtar cewa idan mutum ya tafiya misali sai mutum ya tashi daga nan sai ya tafi Legas, ya sauka a otal to ba zai rika hada sallah sai dai ya kasu kawai ya ce ana hada sallah ne كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظاهر سير شي من زال سما ينا هذا أزهر دل أسر هذا مغربا دا إشاء إذا كان على ظاهر سير إن ينا تكين تفيا أما فإذا نزل منزلا idan ya ci zango ya zauna a wani waje to la yajma baya hada ko kuma in ya kai inda yake son ya kai baya hada sallah kowace sallah yana yin ta a lokacinta amma kaso in azahar ta zo sai raka'a biyu a lokacinta ba zai ce gashi a zaune a otal bari ya jawo ta ya jawo la'asar ya yi su a wannan lokacin duka haka in magariba ta yi zai yi magariba su raka'a uku domin ba a kasirin magariba ko wana yi akwai raka'a ɗaya da rabi wa zai yi raka'a ɗaya da rabi kaga ba a yi ba a yi magariba kaso isha'i ya yi ta raka'a biyu a lokacinta to daga cin hujjojin malam ibn al-qayyim ya goyi wannan ba ya ba yayi wannan batun a cikin littafin sa al-wabil sayyib wa ratu kalimat tayyib sannan kuma wannan magana cin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad cewa mutum yana hada sallah ne idan yana halin tafiya yanzu daga nan in ka tashi zaka tafi Kaduna sai azhar tayi sai kai azhar ɗinka kai la'asar ɗinka shikenan amma an ka bari ka kai kaduna ka zauna a cikin ila ka je kai kwana biyu ne to ba za ka haɗa sallah ba kowace sallah ka yi ta a lokacinta amma kasar za ka yi ta yi ko kwana nawa za ka yi haka dawo amma ba za ka haɗa sallah ba kuma wannan magana tasa tana da ƙarfi manzala su salama amina bai haɗa sallah bai haɗa sallah kowace sallah in ta zo zai yi ta a lokacinta amma kasar amma a filin arafat halin tafiya yake ciki kaga ya zo ne kawai dan ci zango a arafat daga zawali zuwa gurubi daga lokacin azahar zuwa lokacin sallar magriba to sai ya hada azahar da la'asar a lokacin azahar haka musdalifa shi ma ba wani waje bane da yaje sai ya hada magriba da isha'i amma kwanakin mi na kaf manzon sama baya hada sallah azahar da la'asar kowace a lokacin ta yake yi amma kasu magriba da isha'i kowace a lokacin ta yake amma kasu to wannan fiqhun nasa yana da kyau mun gane wanalu munahum suka samu abin da suke buri inda ha a nan kwanakin mina wata na'amu kuma suka ni'imtu saboda shi kanshi wajen ailo waje ne na ibada gashi gashi ba ka da aiki da yawa a wajen to wasu haka za ka kawai sai dai su ta bacci in ana zafi kawai su ta kunna ac sun ga ta banza ko ba ta a garinsu aqamu biha yawman wa yawman wa thalisan ka gani ko aqamu biha za su zauna a mina yawman kwana ɗaya ran 11 ga wata wa yawman da wata rana 12 ga wata wa thalisan da rana ta uku 13 ga wata ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wa udhina fihim birrahili daga nan in suka gama zaman minato sai a zo a ce musu to kun gama aikin hajji kuma ku shirya sai komawa gida wa ulimu aka sanar da su aka sanar da su cewa to lokacin fa tafiya gida yayi kuma ka ji wata jarabawa ta Allah ana gama kwanakin minan nan sai kai ka ji kuma kawai shauƙin gida kama kawai ba abin da kake so sai dai ka yanka ka dawo gida musamman idan lalita ta lalata ta zazzage ba kaga ba kuɗi a tare da kai kuma dama mutanenmu ba su da tsari wani ranar da ya jira maka ranar zai fara siyan tsaraba wai ka shiga za ka yi kwana arba'in najeriya ma baka san kwana nawa za ka yi ba in ka je aikin hajji in ka bi jirgin su in ka bi jirgin gwamnati ka san ranar da za ka dawo sai ranar da allah ya kaddara ka ganka wala wani sai wata biyu to ranar da ka je ka fara siyayya me kake nufi kana da tsari kenan kana dira kawai ka fara siyayya wai tsaraba kai da za ka yi watanni biyu ko kuma ba a masan kwana nawa za ka yi baka kama maganar tsaraba ai tsaraba ana yin ta ne idan idan idan za ka dawo to kai kuma ka je ka fara siyan tsaraba kuma kayan ba karewa za su yi ba suna nan zuwa ta rigima da mutum udhina fihim birrahil wa ulimu aka musu izinin cewa to lokacin dawowar ku gida yayi wasu kuma a lokacin za a umurce su cewa za su tafi madina kaga dai duka za su bar makka kenan wa ulimu sannan aka sanar da su cewa kun gama aikin hajjin ku lokacin tafiyar ku yayi wa rahu ila ramil jimari ashiyatan wanda suka kai sha uku ga wata suka kai kwana na uku amina wa rahu ila ramil jimari suka tafi da yamma wato daga azahar ila ramil jimari domin su je su jifan shaidan na ƙarshe a shiyatan da yammaci shi'aruhum takbir taken su shi moto din su slogan din su shine duk lokacin da za su jifan nan sai su ce Allahu akbar Allahu akbar kaga ba zagi ake wallahu ma'hum kuma Allah yana tare da su kaga asalin kafa jama'atu nasirin islam ce mala baka gumi rahmatullahi alaihi suka je aikin haji da saddauna a shekarar malam shine shine shine amirul hajj kawai sai suka tafi suka je sai suka ga wasu mutane suna jifan shedan da takalma da zagi wasu da mungula mungulan duwatsu mala ya ce masaddauna yin labai zo ka ga jama'a ka ga halin da suke ciki saddaune gani ya ce inna lillahi ya ce to malam bubakar mi za a yi ya ce yanzu abinda za a yi shi ne samar da malamai waɗanda za mu rika tura su ƙauyuka suna karantar da mutane karatu in ana yin wannan to duk jama'a za su rayu shi yasa ya ƙa'ida duk garin da ba a karatu shi ne ƙauye ba in aka tambaye ka ne ƙauye kaka ce garin da ba su da ita kuma ba ku da ita yanzu ba wani gari inda wuta ce birni to babu birni ƙauye shi ne garin da ba addini ba karatu shi kenan to da suka dawo shi ne sai suka zauna da mala abubakar gumi da saddauna da mala abubakar imamu mala abubakar imamu mai ruwan bagaja namu na tudun wada sai suka zauna suka yi mitin suka kafa ƙungiyar jama'atu nasirin islam ta da'awa kuma kowannensu ya yanka a cikin albashinsa a cikin albashinsu suka rika tarawa suna ɗiban malamai suna biyansu a ba su abin da za su bari a gida sannan kuma a ba su abin da za su yi guziri su tafi da shi ƙauyuka suka nausa gabashi gabashin arewa arewa maso gabas suka shiga taraba shine fa duk aka samu mutanenmu suka musulunta suna daji suka shiga tsakiyar najeriya wajajen su abuja da nasarawa da neja da filato suka duk aka musuluntar da mutane ana ba su tufafi shi ne waccan lokal gamman ɗin aita tara ba kawai sai suka ce su sunansu saddauna saddauna lokal gamman a taraba asalin samun sunansu kenan saddauna kaga bayan allah to duk shugaban da ya wannan allah ba zai sa amanta da shi duk shugaban da ya taimaki addinin allah wallahi ba za a manta da shi ba kuma kullum sai an mushi addu'a so da ka saddauna ba ya biyu kawai ya gina ba ba stadium da gidan rediyo kawai ya gina addinin Allah da damar da ya samu a matsayinsa na musulmi kuma wanda ba musulmi ba in ya shiga shi ma haka yake yi dama ce dama ce Allah ya baka so da ka taimaki addinin ka taimaki al'ummarka amma idan ka gama baka yi wannan ba wallahi sai tarihi ya la'ane ka tarihi sai ya tsine ma mutum albarka kuma za a manta da mutum mantawa a babin alheri amma a rika tunawa da shi a babin sharri kuma tarihi bai yafi ya shi tarihi bai yafi ma mutum duk abin da kai sai ya faɗi sun ce a tarihu la ya'fu tarihi bai taɓa yafi ma wani ba in kai abin tsiya ka tsula tsiya shi kenan ba za a manta ba ko mutum ya aikata alkhairi ba za a manta kaga bayan Allah ke suka yi wannan to asalin kafa jama'atu nasarar islam ke mala ya bada suna ya ce shehu dan fodiyo yana kiran mabiyansa jama'a ya ce musa jama'a mala abubakar imam ya ce to jama'atu ne jama'ar ne ai ba mu faɗa aikin da za mu yi ba sai ya ce a ƙara nasarar islam so daga su biyu suke samar da wannan suna jama'atu nasril islam jama'ar taimakon musulunci da su ake fita sannan kuma su tura malamai a lokacin da su ba za su je ba wasu idan suka zo da ana yin irin wannan akwai ofisoshi na da'awa a wasu gwamnatotan in sun zo sai su soki sai su soki suke zuba bunsu da addini ba addini suka zo su ma'aiki ba da abinda za ka yi ka yi inda ba addinin Allah kama aiki ba ka yi aikin banza Allah ba kai ba kai komai ba kaga wannan kenan so da aka warahu ila ramil jimari ashiyatan shi'aruhum at-taqdir wallahu ma'hum falau absarat aynaka mawqifahum biha da a ce idanuwanka za su gan za su gansu a wannan wurin wa qad basatu tilka al-akuffa ga sunan sun shimfiɗa hannuwansu liyurhamu domin Allah ya sa su a aljanna suna ta'addu'a suna ta'addu'a yunadunahu suna kiran Allah ya rabbu ya rabbu ya Allah ya Allah ya ubangijinmu inna na abiduka lalle mu bayinka ne la nad'u siwaka ya Allah ba ma kiran kowa sai kai ba ma bauta ma kowa sai kai kaga tauhidi wa ta'lamu kuma Allah kana sane da haka waha na hannu na jumin kama an ta'ahaluhu ya Allah ga munan mun zo muna fatan samun abin da ka cancanta kai ka ba mu kayanka ne fa an tallabi tuɗin jazila ya Allah kai ne wanda kake ba da gwaggwaɓin abu wato ni'imu kuma kai ne kake ba da ni'ima walamma taqaddaw min minan kullu hajati a lokacin da suka gama bukatunsu na mina suka gama kwanakinsu da wanda ya kwanaki biyu da wanda ya kwanaki uku suka samu dukkan bukatunsu wasalat bihim tilkal bitahu sannan waɗannan bagiran na makka suka rika fararar da hawaye saboda saboda su taqaddamu sai su gaba kuma za su koma kasashen su amma kafin nan ina za su je ilal ka'batil baitil harami sai sun tafi sun yi tawaful wada'i manzan da su sama mai ruwa ya ce umiran nasu an ya kuna akhiru ahadihim bil bait abinda ake bukata a makka in ka je aikin hajji ko ka je umra to abinda ake bukata karshen abinda za ka yi zama a ka'aba shi ne ake ce mishi dawaful wada'i dawaful bankwana in an sanar da ku an ce to gobe za a kwashe ku ko an jima za a kwashe ku to sai ku tafi ku je ku yi dawaful tawaful wada'i shine ashiyatan da yammaci wa tafu biha sab'an suka je suka yi tawafi bakwai tawafin ban kwana ke shine yana faɗa mana saboda jahilcin mutanen mu da can sai a ce kakka kakka kalli ka'aba kakka kakka kakka kakka juya mata baya kan kakka yi haka ka'aba na bayan ka to ka ce ba za ka dawo ba ke kakka juya mata baya sai dai karka tafiya kana kallanta haka haka fita yi kenan ka je ka kume wa tafu biha sab'an suka yi dawafi bakwai wa sallau suka yi sallah raka'a biyu ta me raka'atat dawaf wa sallamu daga nan kuma suka yi sallama da ka'aba shikenan mun fita Allah madaukakin sarki ya kawo mu wani lokaci shikenan to daga nan sai gida kaga shine wannan mun yi baiti nawa saba'in kaga ai ba za mu kai kwana ashirin da biyar ba insha Allah za mu gama to Allah shi taimake mu mun kai yanzu inda an gama aikin hajji alhazai sun gama aikin hajji saboda soyayyar da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala daga nan kuma za mu ji ina za a ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu na'am lokacin da suka biya bukatarsu a na gabaki dai kowace bukatarsu ta biya domin aikinsu da za su yi na aikin hajji yana karewa ne a mina ko kafin su tafi su je su dawa ful wada'i sannan wasalat bihim tilkal bitahu abinda ake cima al bitah shine wajen da yake da sama to ita kuma maka sama ne da kwai ita kuma ka'aba tana sama ne tana sama ne shi yasa duk wanda ya je makka ai da ka shiga garin maka ko ina kana hango ka'aba duk da benayen da ake da su za ka hango hasumiyoyin na nata saboda a tsakiya take kuma a bisa ka gane to shi ne albita salat shi ne idanuwansu sun kwarara da hawaye su ma wajajen suna hawaye saboda bakinmu za su tafi shi ne wasalat bihim tilkal bita taƙaddamu to daga nan sai su yi gaba domin tafiya ai idan ka zauna ka san waje yana kuka waje yana kuka idan bawan Allah zai bashi nasosa sun tabbatar da haka ingantattu kuma waje yana shaida ƙasar Allah tana kuka idan wani bawan Allah zai batta yi in ka zauna waje kai mutumin kirki ne to hatta ƙasar wajen in za ka bata tana jin damuwa sannan kuma ranar lahira ƙasar za ta ma shaida za ta zo ta maka shaida cewa ka bauta ma Allah a cikinta haka kuma a gefe guda in saban Allah ka riƙa yi wal iyazu billah to ita ma wannan ita ƙasar za ta ma shaida ai shine sunna ta tabbatar da in kai sallar farilla a wuri to ka tashi ka kai nafila a wajen sunna ce hadisi yana cin sunan abi dawud da sanadi sahihi in mutum ya sallar annabi sama ya kasance idan ya sallar farilla to yana canza waje sai ya je wani waje ya nafila li'anna biqa'a tashhadu saboda wurare suna ma mutum shaida kaga kai sallar magriba anan to in har za ka yi nafila a cikin masallaci to kuma wani sahu shi ma kaga ya maka shaida idan ka zauna a masallaci har aka yi sallar aka yi karatun sallar magariba za a yi sallar isha'i aka kira sallah za ka yi sunna qabliya ta isha'i to ƙara canza waje yanzu ka samu wurare nawa uku an gama sallar isha'i kafin ka tafi gida kana son ka ɗanyi nafila ba'adiyya sunna ratiba ba'adiyya ta isha'i to ƙara canza waje sai ka tafi wani waje kuma ka zage ka samu waje nawa a masallacin yau tsakanin salloli guda biyu ka samu wurare guda hudu za su ma shaida to banda kuma gidanka kuma manzon sama dama ya ce sallu fi buyutikum wala tattakhiduha qubura ku rika yin nafila a gidajen ku kuma da gidajen ku su zama makabarta a makabarta ce ba a sallah sai ka koma kai kaga duka dai shaida kake neman waɗannan wuraren su maka shaida ta alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda zamani ma na shaida zamani na shaida lokaci na shaida duk lokacin ka zai ba shaida me kai da shi Allah ba mu ikon cin gajiyar su sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi